اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإحسانه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانفذه إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قرأتم من الدافن الشفاء بتعريف حقوق المصطفى أبو الفضل القاضي إياس muna cikin mukaddima a jiya mun kwana inda malam yake gaya mana dalilan da na rubuta wannan littafi ya faɗi dalilai guda hudu jiya mun karanta biyu yau za mu tashi akan na uku zuwa na hudu dalilansa guda hudu na farko ya gaya mana a jiya shine saboda roƙon da aka yi masa kuma aka matsa aka yi ta maimaita wannan roƙon gare shi na biyu ya gaya mana limara zautu li wa laka fi hadha su'ali wal jawab min nawalin wa sawabin bi ta'rif qadrihi al jasib shine abin da ya kaunace shi na samun sakayyar lada gare shi da wanda ya roƙe shi yin littafin a wajen Allah ta'ala saboda bayyana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi akan dalilinsa na uku shi ne ce wani ma a kazan lahu ta'ala alal da zai na utul kitaba na tubayi nuna hulun nasu wala ta kumuna dalili na uku kenan wani ma a dalilin abinda allahu allah a kaza ya riƙi alƙawari da allazi na utul kitaba waɗanda aka ba wa littafi gabanin wannan al'umma ya allah ya yi alƙawari da su la tubayyinunahu lin-nasi cewa za ku bayyana shi ga mutane wala takumunahu ba za ku koye shi ba to wannan kamar ya ke banci ahlul kitabi ne allazi da utul kitaba to amma yana jan gezarsa ga dukkan wani malami da yake da wani ilimi na addinin musulunci Allah ya yi alkawari da shi ba zai koye ba kuma zai bayyana wannan ilimin da Allah ya sanar da shi lin-nasi ga mutane dalili na uku kenan dalili na hudu na rubuta wannan littafi shine wani ma haddathana bi abul walid domin hadisin da abul walid isha ibn ahmad haddathana bi ya zantar da mu shi wannan hadisi wane ne abul walid isha ibn ahmad shine al-imam al-qurtubi wanda wannan nisba ta zuwa ga garin qurtuba ya danne asalin sunan nasa ba kowa ya sunan al-Imam Qurtubi da sunan Hisham ibn Ahmad ba gane ai ya ya rawaito wannan hadisi daga bakin Abu Walid Hisham ibn Ahmad shine al-Imam Qurtubi az-Zahid min a'lam al-muhaddisin yana daga manyan-manyan malaman hadisi a zamanin sa to fiya an ka sunan fashin sa salata shekara ta ɗari biyar da tara bayan hijira shi al'imamun ƙurɗuri shekara ɗari biyar da tara bayan hijira ya yi wafaki shi abul walili hisham ibn ahmad al'imamun ƙurɗuri wanda yake alfaƙihu masanin fiƙihu rahimahullahu Allah ya ji kansa bi kira'ati alai amma wannan abin da ya zantar da mu da karatu na da nai alaihi a gabanka abin da malama da suke nufi da wannan kalma in ka ja ta kira'atan alai ko kira'ati alaihi yana nufin ba shi ya karantar da shi hadisin ba ya karanci hadisin a wajen wani amma wanda ya karantar da shi ya ce masa a bakin shi al-imamul qurtubi yaji sai ya zo gabansa ya maimaita wannan ruwayar a gabansa kuma ya tabbatar masa cewa haka ya karantar da wancan kamar yadda ya karanta a wajen ina fata an gani inda kaga ce qira'atan alai ko bi qira'ati alaihi to abin da suke nufi kenan ba shi da ba shi ya karanta da shi karatun ba ya ji a wajen wani da ya karanta a gabansa sai ya zo don ya tabbatar cewa haka ne yanda aka karanta da shi haka hadisin yake kuma ya karanta a gabansa ya ce masa eh haka ne to kala shi abul walid hisham ibn ahmad al-imam al-qurtubi yace haddathana al-husayn ibn muhammad al-husayn ibn muhammad ya zantar da mu shi wannan hadisi ne waye al-husayn ibn muhammad eh shi ma min al-rufad al-mashhur fi ilm al-hadith shi kuma ya rasu shekara ta 490 da takwas malamin al-imam al-qurtubi ne shi kuma yace haddathana abu umar an-namari abu umar annamari ya zantar da mu ina fata an gane shi kuma yake haddasa na abu muhammad ibn abdul mu'min shi ma yake haddasa na abu bakar muhammad ibn bakari shi ma yake haddasa na suleiman ibn ash'ab suleiman dan ash'ab ya karantar da mu shi ma yake haddasa na musa ibn isma'il musa dan isma'il ya karantar da mu shi ma yake haddasa na hammadun amma dutsen nan kuwa abu salama ibn dinar ahadul a'lam ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya ce akbarana ali ibn al-hakam shi wannan hammadu din malamin imam malik ne imam malik yayi karatu a wajen ya ce akbarana ali ibn al-hakam aliyu dan hakam ya zantar da mu ko ya ba mu labari an ata'in daga ata'u ata'u ibn abi rabah yana daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai almajirin sahabban manzan Allah ne shi kuma ya rawaito an abi hurairata radiyallahu anhu qala abu huraira ya ce qala rasulullahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man su'ila an ilmin duk wanda aka tambaye shi game da wani ilimi fakatamahu sai ya koye wannan ilimin aljamahu Allah bi jamin min narin yawmal qiyamah Allah zai masa linzami da linzamin wuta a ranar tashin alkiyama to wannan shi da dalilin sa na hudu da ya sa shi ya rubuta wannan littafi dan kai shi da cikin masu koyi ilimi wanda Allah zai masa linzamin wuta da kai shi cikin jahannama ranar tashin alkiyama ina fata an gane waɗannan dalilai guda hudu ya ce su suka sa ni fabajartu sai na gaggawa ila nukatin zuwa ga waɗannan fa'idodi nukatin jam'u nukutatin asalinsa kullu nukutatin min bayanin fi sawadi wa akasihi dukkan wani tsugo da za ka gani a jikin falar takarda da bakin abu ko kuma bakin abu a masa farin tsugo shi ne asalin annukuta to wa nukatul kalami ana magana zance ko karatu aka ce nukuta la ta'ifuhu dausasa ko dahadan zance wa da ta'ifuhu da zurfafansa allazi tabtaqiru ila tafakkurin wanda take buƙatuwa zuwa ga tafakkuri tunani wa nukatun fil ardi da kuma tona ƙasa ka zama dan tsinke kana tunani kana caccakawa a ƙasa daga nan aka samu na zuba ta nukuta amma dai a dunkule malamai suna ce masa fa'ida in ka ce nukutatun ana nufin wata fa'ida ta ilimi aka ce nukatun jam'in na nukutatu ina fata an gane to sai na yi gaggawa zuwa ga wannan tafakkuri to yaya zan yi na kullo wannan aiki ja da yake gabara na rubuta wannan littafi ita wannan nukuta ta zama safiratin mai yayewa an wajihin gardi ga fuskar wannan bukata ta yin wannan littafi ka gane ai safira kamar kashifa ne kamar mace ce da ta sa niƙabi sai aka ko a gane wace ce aka ce ta yaye wannan mulkin da ta rufe fuskar sai zama ita wannan nukatin din kafiratin mai yayewa ce eh to shi kenan duka ɗaya ne eh wujuhun yau mai bin musfira ko mai yayewa musfira shi ba isin fa'ila ne kafira shi ma isin fa'ila ne duka dai mai wato mai yayewa ko mai bayyanawa wato daga na samu kalmar al-isfaru haske saboda yana bayyana abubuwan da dukun dare ya koyi ka gane ai wa subhi za a sar asuba lokacin da ya haske al-isfaru hasken wayewar gari wanda duhun dare yake yayewa gaba daya kaga dai a wannan hasken yana bayyana abin da da duhun dare ya rufe to ma'ana dai nan bayyanawa ko yayewa an wajihin garabi ga fuskar wannan bukata da fuskar bukatar alifa take ba a ganin ta ba a sanya take ba to sai ne gaggawa zuwa ga yin wani aiki shine nukuta din da zai zama ya yaye ya bayyana mana fuskar wannan bukata mu'addiyan min zalika al-haqq al-muqtaraba kuma wannan aiki da zan yana mai bayarwan al-haqq haqqi al-muqtaraba abun farlantawa min zalika ga wannan aiki da zan yi ikita lastuha sai na warto ta ko na fauto ta alati idalin ala bi ma'ana alba bisti idalin da gaggawa saboda ba koyaushe ɗan adam yake samun damar yin abin da yake so dama ta ya ce maka fabadar shi ma dai yana nuna gaggawa ne bidaran an ya kabaru ina ba ta an gane al'istidalu shi ma yin gaggawa to na yi warto wannan damar da na samu al'istidalu da gaggawa lima almaru bi sadadihi min shuguli bi badani wal bani domin abin da yake tare da ɗan adam na shugulgula na jiki da kuma zuciya ɗan adam ba ka raba shi da ɗayan wannan alawar ta duniya ko dai yana da wani abu shagaltar da jikinsa kamar zuwa gona ko ofis ko aiki da yake motsa jiki ko kuma abin da yake damunsa a zuciya ko tunanin wasu abubuwa da yake son gudanarwa a rayuwa ba ka raba ɗan adam da waɗannan abubuwa guda biyu to saboda haka ina samun dama kawai dai gaggawa domin dan adam yana da abubuwan da suke kange shi a sadar abin da yake kange mutum ga abin da ya nufi ka gane ai kamar faɗin Allah ya suduna an ka suduna ko allazina ya suduna an sabilillah suna kange mutane ga bin tabarkin Allah to dan adam a rayuwarsa yana da irin wannan kalubalen yana son yi wani abu da wani abu ya fito ya tsare shi ya kange shi gaban wani abu da yake son aikata to saboda irin wannan tabi'a ta dan adam da na sani ko yaushe yana tare da wasu abubuwa da suke kange shi na shugulgula da za su shigar da jikinsa ko zuciyarsa ga barin yin wani abu da yake kudurin aikatawa bima kullidahu saboda abin da aka rataya wa shi dan adam min maqalibil mihna na rataye ratayen jarrabawa allatubutuliya biha wanda aka jarrabe shi da ita dan adam a duniya ba ka laba shi da jarrabawa so jarraba iri iri ba mutumin da ba cikin jarraba a rayuwarsa kowa ne in arziki aka baka jarrabawa ne za a jarrabe ka da talakawa idan talaka ne kai talauci aka dora maka an jarrabe ka za a jarrabe ka da mawadata in lafiya aka baka jarrabawa ce idan jinya aka ɗora ma jarrabawa ce ko menene da ake ganin sa na ni'ima ne ko na wahala ne ko na azaba ne same ka a duniya dai jarrabawa ce dan adam baya rabuwa da rataye ratayen jarrabawa allati butuliya biya wanda aka jarrabe shi da ita to fa kada ta shigalu ita wannan mihina jarrabawa da ake yi wa ɗan adam a rayuwa ta kusa ma ta shagaltar da shi an kulli farjin wani fari ga barin dukkan wani aiki na farilla ko na nafi shi yasa Allah bai tsananta mana ba wajen ibada farillar gaba da awa 24 guda biyar aka tsora mana amma su ba za ka dan adam yana kokowa da su da kyar yake iya yin su akan lokacin da sharuɗan su da aka sharfanta saboda shugulgula da jarraba da aka zuwa da adam a rayuwa shedan yana kuzga ta can iyali mata da ya suna kuzarsa ta can neman abinci yana kuzarsa ta can koyon zuciyarsa suna kuzarsa ta can don hutu da can jin daɗi shi ma yana jansa ta can to ya zai da rayuwarsa hatta kuma ta shagaltar da shi da dukkan wata farilla da Allah ya farlanta masa wa nafilin da kuma nafilar da aka faɗaitar da shi ya aika ta domin samun rahama a wajen Allah wa taruddu ba'da husnul taqwim ila asfali sufil hatta kuma ka juya ga dan adam bayan kyakkyawan tsarin halitta da Allah ya masa laqad khalaqa al-insana fi ahsani taqwim to hatta kuma ka mai da shi ila asfali sufil zuwa mafi kashiyar kashiya kan kashiya ko karkashin kasa ka gane yayi shi ɗan adam himmarsa dai take kai shi a'alal illiyin lagwantarsa da kuma lalacewarsa take kai shi asfala safili shi Allah da ya jikin ɗan adam da ƙasa asali aka halice shi ai ita ko ƙasa an san koyaushe a ƙasa take to sai aka sa masa ruhi wanda shi kuma ɗabi'arsa sama yake sai suke kokowa da juna shi jiki yana so da ya rushe ya kai shi mazauninsa shi ma ruhu yana so ya yi jiki ya kai shi makonin ka gane ai to a nan ne jarrabawa take ga ɗan adam in ya yi ƙoƙari ya yi himma ya yi himma to ruhin sai ya rinjayi gangar jikin sai ya kai shi inda ake nema can a'alan illiyin in kuma ya yi kasala ya lalace sai jiki da aka halitta shi da ƙasa sai ya rinjayi ruhin zai zai ya kai shi alfalar tashi ne to shi ne yake gaya maka irin waɗannan jarrabawa ta rayuwa hatta kusa ta juyar da ɗan adam ba da husni ta tsoyi bayan kyakkyawan daidaitawar halitta da Allah ya yi masa sai so ta mai da shi ila akwai tukulin zuwa ƙarƙashin ƙasa walau arada Allah bil insani khairan da tun farko Allah ya nufi alkhairi ga ɗan adam la ja'ala shugulahu da ya sanya wato shugulgulansa wa hammahu da himmarsa kullahu gaba daya ya sarrafa ta ko ya juyar da himmarsa da shugulgulansa fi ma yuhmadu cikin abin da ake gode masa gadan a gobe alkiyama sai ka da Allah ya nufi dan adam da alkhairi to gaba daya za ka ga shagaltuwarsa da himmatuwarsa akan aikin ibada ne wanda a gobe lahira za a ce ba dalla da wannan aiki da ka aikata wala yuzammu da ba za a zargi dan adam ba wala yuzammu mahalluhu da ba za a zargi mahallinsa ba shine abin da ya aikata munan ina fata to au ne au yuzammu mahalluhu kuma ce wala yuzammu mahalluhu wala din zai fi aiki wala yuzammu mahalluhu ba a zargin yawa mahallinsa to falaisa samma yawwa falaisa samma siwa nazaratin na'ib au azabil jahim falaisa samma a cana ina ne cana lahira to yawwa a can lahira dai ba wani gida ko makoma ga dan adam siwa nazaratan na'imi sai mabayyaniyar ni'ima tun ya busari na malam ne bayanin ne annaba ko shi ne ni'ima ta zahiri da ake ganin a fuskar ɗan adam daga an gan shi an ga wannan yana cikin jin daɗi shi ne nagaratan na'ima duhun yau mai jin nabira daga fuskar sa kawai za ka wannan yana fara alamar yana jin daɗi ina fata an gane to a lahira dai ba wani guri ko wani hali da ɗan adam zai tsinci kansa a ciki ɗayan biyu ne ko dai mabayyaniyar ni'ima ta zahiri daga an gashi an ga yana cikin ni'ima au azabil jahimi ko kuma azabar wuta Allah ya tsare mu wala kana alayhi wayyisatihi da kuma ya kasance ga dan adam da abubuwan da suka keɓance shi tasgiri ne na alkhasa wayyisatihi dan alamun abin da yake keɓance shi wattin ƙazin hujjatihi da kuma neman tsamarwa ko tseratar da ruhinsa muhuja ana gayawa a ruhu ana gayawa addamu ana gayawa zuciya ma wani lokaci aka ce aka ce muhujatul kalbi don gudan jinin na na cikin zuciya wanda yake sa mutum wasu wasu gudan jinin zuciya shine asalin muhuja to amma tunda Allah rai yake ana iya gaya wa rai kamar annafsu ne ana gaya wa rai eh kuma ana gaya wa zuciya inna nafsa la amaratun bisu kullu nafsin za'iqatul maut kaga nafsu anan rai ake nufi duk wani ne za ka ɗanɗana mutuwa to haka kalmar almuhuja to ana abin da yake nufi wasil qadi muhujatihi da neman tserar da ransa ruhinsa wa amalin salihin da kuma yin aiki kyakkyawa yadda zidu da kullum zai dinga neman daɗa shi ba dai aikinsa ya yi baya ba sai da ya san ƙara ayyukan alkhairi wa ilmin nafi wannan fasifi yana tare da lau arada Allah bin misali khairan ba za ka gan shi a kowanne hali ba sai a irin wannan halaye kullum za ka gan shi na neman tserar da ruhinsa daga halaka yana aikata kyakkyawan aiki yadda zidu da yake neman daka shi ko ƙara ƙaruwarsa kullum wa ilimin nafi da kuma ilimin mai amfani shi ne ilimin addini yufiduhu da yake fa'idantar da shi ga ɗalibai au yadda fiduhu ko yake neman fa'idantuwarsa daga wajen malamai ɗayan biyu za a gan shi ko dai yana karantarwa ko kuma yana ɗaukar karatu shi ne ilimin nafi'in yufiduhu da yake fa'idatar da shi ka gane ya yi أو يستفيد كويك نمن فائدا توسع وجبر الله تعالى تدع قلوبنا الله تعالى يتعالى كليا قوصاب من نبوس يرم أصلي الجبر شين أورا كليا فقال أي جابر شين اسم فائد من أورا أنا شو الله يا جابر الكسر يا من أورا كليا جبر الكسر أورا كليا to a nan asabu shi kuma tsagewa ne abin da ya tsage kamar bango ya tsage sai a ce sada aljidaru kamar faɗa Allah fasu da abi matuma ka tsage gaskiyar abin da aka umarce ka ya rasulan to a nan za mu fassara shi da karaya ne tunda ya kawo jabar Allah ta'ala Allah ta'ala ya dora sad a kulujina karayar zukatanmu ko ya tsinke barakar zukatanmu wanda a dalilin barakan ne ko karayar zuciyar ne yasa ba mu ya aikata alkhairi wa gafara azima zunubina Allah ya gafarta babban laifukan mu da muke aikatawa azima anan hadda kalala eh itirafi ne da shi ne girman laifi ne amma ba yana nufin a yafin manyan a kyale masa kananan to gafara azima zunubina ya gafarta babban zunubanmu waja'ala jami'a istidadina li ma'adina kuma muka Allah ya sanya baki ɗayan tattalinmu da tanadinmu muna yin sa ne li ma'adina don makomar mu duniya ba fafutukar da muke kawai ta tsaya iya neman duniya ba li ma'adina ga makomar mu lahira ya sanya dukkan tanadinmu da tattalinmu da muke yi muna yin sa ne li ma'adina domin makomar mu lahira wa tawakkura dawa'ina ya sanya kuma cikar dawa'i na abubuwan da suke gayyatar mu a rayuwar duniya ko suke kiran mu ma'ana abubuwan da suke tunkalan mu suke fuzgar mu ya sanya su cikar su fi ma yunjina cikin abin da yake tseratar da mu a ranar lahira wa yuqarribuna ilai yake kusantar da mu zuwa ga Allah zulfa kusantarwa shi ma zulfa shi ma yana fatar da kusanci wa uzuri fatil jannatu lil muttaqin an kusantar da aljanna ga masu tsoron Allah wa yuhdina kuma ya rabautar da mu daga alhazzu rabu bi manni da baiwarsa wa rahmati da jin kansa wannan ma nawaitu taqribahu ce to yayin da nayi niyyar kusanto da wannan jan aiki da yake gabana wa darrajtu tabwibahu na nan na babi babi da yake cikin wannan littafi a zuciyata ya kamata in na tashi da yi babi kaza akan kaza babi kaza akan kaza wa mahattu ta'asilahu kuma na shimfiɗe ta'asilahu tushen wannan aiki wa kallasu tafsilahu na tace tafsilahu rarrabe shi wanta haitu na nufi hasurahu iyakance shi wa tahsilahu da kuma tabbatar da shi to tarjamtu sai na sai na masa tarjama ma'ana na sa masa suna bishifa da sunan ashifa waraka bi ta'arifi hukukin mustafa da sanar da haƙoƙin manzon Allah al-Mustafa a zuwa sallallahu alaihi wasallam yace wa hasantul kalamu fi na iyakance zance a cikin wannan littafi ko wannan aiki da zan yi na iyakance shi fi arba'ati a tsami cikin rabe-rabe guda hudu alqismul awwal rabo na farko fi ta'zimil aliyil a'la zai yi bayani ne cikin girmamawan Allah maɗaukakin sarki al'ala mafi ɗaukaka, girmamawan da Allah ya yi da ƙadiri hazan nabi ga darajar wannan annabi. Ƙaunan ta ɓangaren faɗi, sai Allah ya faɗa a cikin Al'ur'ani, wa fi'ilan da kuma aiki da Allah ya yi ga Allah aka gan shi a aikace. Wa tawajjahal kalamu fihi, zance a cikin wannan kisimi na farko, ya fuskanta ila arba'at abwabin zuwa ga babi babi guda hudu ka gane ai kismin farko yana da babi guda hudu kuma kowanne babi akwai fasula a cikin ya kamata mu san wannan gaba ɗaya littafin a dunkule yana da arba'atu a tsakani yanki yanki da ya kasa shi kashi hudu ka gane ai kowanne yanki yana da babi-babi a cikin kuma kowane babi ɗaya yana da fasulla a cikin daga zuwa lissafi zai yawaita karka ji an ce yanki hudu ka ɗauka abin kalami ne kowane yanki akwai wasu babobi a cikinsa shi ya sami da yake maka alkismul awwal ko su tawajjahal kalamu bi ila arba'ati abwab ka gane ai zance a cikin kismina na farko ya fuskanta zuwa ga babi babi guda hudu to zai zai maka albabul awwal babi na farko fi sana'ihi ta'ala cikin gaban da Allah ta'ala yayi alaihi ga manzon Allah wa izharihi da bayyanawan Allah azima qadrihi da yayi wa girman darajar manzon Allah ladai a wajensa shi Allah irin bayyana girman matsayin manzo Allah a wajensa wa fihi to a cikin wannan babi na farko asharatu kusul akwai fasulla guda goma kaji a ismin farko a babun farko akwai fasali goma a ciki kaga fasali goma na ya kai wani lissafi albabu sani shi kuma babi na biyu fi takamilihi ta'ala lahul mahasin cikin kammalawar da Allah ya yi wa manzon Allah almahasina ya kyawawan abubuwa halkan ta ɓangaren halitta Allah ya cika masa komai na halittarsa babu na ƙasa babu aibi a tare da manzon Allah ina ba ta an gane shi ne al'insanul kamil da za ka ji malamai suna faɗa da hausa suke cewa mutum tara yake bai cika goma ba to ban da manzo Allah shi ya cika dubu ma ba goma saboda Allah ta'ala ya yi bayanin takamilihi kammalawar da ya yi wa manzan Allah almahasina kyawawan abubuwa kalkan da ɓangaren halitta wa hulukan da ɓangaren ɗabi'o'i shi ya sa ma da magana ta girma ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim Allah shine al'azim amma ya kira ɗabi'o'in manzan Allah masu girma to ko ba wanda ya san iya girman tsado manzo Allah sai Allah wa kiranihi da kuma kwama wasa shi Allah ta'ala ko rubanya wasa ko hada wasa da yayi wa jami'al fada'ila baki ɗayan darajoji addiniya na addini wa duniyawiya da na duniya fihi cikin manzon Allah ya gwama masa duk wata daraja ta duniya da ta addini na faɗan a jere daga ya faɗi darajar mazala ta ɓangaren addini sai kuma ya faɗi darajar ta ɓangaren duniya na faɗan a jere wafi a cikin wannan babi na biyu sab'atun wa ishiruna fasalan akwai fasali ashirin da bakwai yau a yi lamarin ba kaɗan ba ne za a yi maganan halittar manzan Allah da kuma ɗabi'o'insa ba wanda Allah ya ce masu girma ne to fasali ashirin da bakwai ai a takaice ne albabu salisu babi na uku a cikin wannan littafi a cikin wannan kismi na farko daga cikin arba'atu a kasami fi ma wara da min a duka wannan kismi al'awwal muke ba arba'atu a kasami ne muna cikin alkismi al'awwal akwai ya gaya maka akwai arba'atu abwabi to shi ne nake bayanin babobin guda hudu kowanne babi da fasulan da suke cikin sa albabu salisu babi na uku fi ma wanda da zai bayani cikin abin da ya zo a hadisi min sahihin akbar daga ingantattun labarai na nufin ingantattun hadisai wa mashuhuriya da kuma mashuhuranta akwai wanda ya akwai wanda ya inganta amma bai shahara ba a bakin malamai ba a jin sai dalili yayi dalili to wannan ya inganta kuma ya shahara bi azimi qadrihi abinda yazo da bayani girman darajar manzon Allah inda rabbihi a wajen ubangijinsa wai ana gaya maka ne don kai ma ka wakara shi ka wafara shi ka azzama shi tun daga matsayinsa a wajen Allah da ya yi shi ma ya girmama kayansa to kai ne ya rage maka illa ka yi koyi da ubangijinka wajen girmama bawansa shi yasa komai zaka da inda rabbi inda rabbi kafin a zo ai maganar kai ma kuma yanda ake so ka yi a wannan janabi mai alfarma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yazo a hadisi ingantattu mashuhurai game da bayanin girman darajarsa inda rabbi a wajen ubangijinsa wa manzilatihi da matsayinsa a wajen Allah wa ma kasahu Allah bihi fi darain min karamatihi da kuma abin da Allah ya kebanta mazan Allah da shi a gidan duniya da lahira min karamati na karrama da yawa manzon Allah wa fi a cikin wannan babi na uku isna ashara fasal akwai fasali fasali guda goma sha biyu sai albabu rabi babi na hudu a cikin wannan ismi na farko fi ma azharahu Allah ta'ala yana bayani ya cikin abinda Allah azharahu Allah ta'ala abinda Allah ta'ala ya bayyana shi ala yadai a hannun manzon Allah min al-ayati na ayoyi wal mu'jizati da mu'jizoti al-ayatu wal al-mu'jizatu adabu tafsiri ne al-ayat al-ayat ana nufin ne mu'jizoji da suka bayyana ala yadai a hannun manzon Allah wa sharrafa wujihi da abin da Allah ya ɗaukaka shi da shi min al-khasa'is na keɓance keɓancen daraja wal karamati da kuma karamomi da Allah ya keɓance shi da shi wa fihi a cikin wannan babi na ƙarshe na hudu a kismin farko salatu na fasalan akwai fasali talatin wannan duka al-kismul awwal muke magana da babi babunsa da kuma fasalan da suke cikin alkismu sani yanki na biyu a cikin wannan littafi zai yi bayani a dunkule wannan ijimala yake gaya maka sannan fasulla da babobi su su yi bayani tafsilan a dunkule shi kismi na biyu yana bayani shi ma ya tuhu alal anami cikin abin da yake wajaba akan talikai min hukuki na haƙoƙin manzon Allah alaihi salatu wassalamu ويترتب القول فيه في أربعة أبواب لن يتمك الكلام لن يتمك القول وذلك ذلك القول ما كان فيه أتكون أن اسمي نبيه يترتب لنا جيلانتوا في أربعة أبواب أتكون بابي بابي قداه فيما كمروانتا الباب الأول بابي نفلكو في فرض الإيمان به cikin farillar yin imani da manzan Allah. In dai kai musulmi ne na gaske, to farilla ne dole ka yi imani da manzan Allah, ka yi imani da manzancinsa. Wa wujubi da'ati da wajibcin yi masa da'a cikin duk abin da ya zo da shi a hadisi. Wa tiba'i sunnati da bin sunnar ta sau da kafa. Wa fi a cikin wannan babi na farko kamsatu fusuli akwai fasulla guda biyar. albabu sani babi na biyu a cikin kismi na biyu fi luzumi mahabbati yana magana cikin lazamtar soyayyar manzon Allah ya zama koyaushe a zuciyarka akwai wani abu na soyayyar manzon Allah wa munasahatihi ko da kuma yin nasiharsa me nasiha shi ne yin biyayya ga manzon Allah addinu an-nasiha qulna liman ya rasulullah qala lillahi wani kitabi wani rasuli ko yau wato ka bi umarnin manala shi ne yi masa nasiha wafiya a cikin wannan babi na biyu sittatu fusuli akwai fasulla guda shida albabu salisu babi na uku a cikin ismi na biyu fi ta'azimi amri yana magana cikin girmama lamarin manzon Allah ka gane ai ko kuma ka ta cikin girmama umarninsa wa luzumi tawqirihi da kuma lazamtar jin nauyinsa a rai shi ne a tauƙiri ka dinga jin girmansa a cikin zuciyarka wa birrihi da yi masa ɗa'a wa fihi a cikin wannan babi na uku sab'atu fusul akwai fasulla guda bakwai albabun rabi'u babi na hudu ka gane ai a cikin yanki na biyu fi hukumi salati alai cikin hukuncin yin salati ga manzon Allah na ce hukunci abu farilla ne ko wajibi ne ko sunna ne ko musahabi ko haramun ko makaruhi ko musahabi shi ne bayanin hukunci ana aka ce mai hukunci abu kaza to ɗayan biyar ake so a ji an ba da amsa ko ka ce farilla ita ce wajibi ko sunna ko mustahabbi ko haramun ko makaruhi ko ja'iz ina fata an gane to me hukuncin salatin manzon Allah akan musulmi wa taslimi da yi masa sallama wa farji zalika da kuma bayanin farillar wannan salati da taslimi ga manzon Allah wa fadilati da kuma falalarsa shi salatin manzon Allah wa fi a cikin wannan babi akwai asharatu usulin fasulla guda goma alkismin salisu ismi na uku daga cikin arba'atu aka sami yana bayani ne fi ma yastahidu cikin abin da yake koruwa fi haƙƙi cikin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ba a raba masa shi haramun ne ka jingina irin wannan abin ga manzon Allah shine mustahil yastahilu abin da yake koruwa fi haƙƙihi sallallahu alaihi wasallam wa ma yajuzu da abin da yake halatta alaihi a jinkina masa wa ma yamtanu da abin da yake hannuwa to mun je ka shar'an ba wa ma yajuzu alaihi da abin da yake halatta gare shar'a ta bangaren shari'a wa ma yamtanu da abin da yake hannuwa a jinkina masa ta bangaren shari'a wa yasihu min al'umurin bashariya da abin da yake inganta a jingina manzo Allah na al'amura na mutuntaka, ta gane ya kamar yin bacci, jin yunwa, cin abinci, shan ruwa, yin aure, jin rashin lafiya da ɗungulgun mutuwa. Duka wannan al'umurin bashariya shi ne a arabul bashariya wa jawazu a arabul bashariya. Wannan duka ya halatta a jinki ya inganta a jingina masa. sai dai malamai sai istisnai wasu abubuwa wanda shi ma yana cikin a'radul bashariya amma ba a jinkina wa manzo dan Allah ki tabbora wani annabi ko manzo balla kana manzo Allah ne ba a samun annabi makafu babu annabi kuturu babu annabi gurgu ba annabi mahaukaci amma wani duka a'radul bashariya yana bujiro dan adam ko wani yana gamuwa da wani daga ciki wani kuma Allah ya bashi lafiya duka waɗannan ba ja'iz ne ya halatta ka kaɗa adam da wannan ba mustahili bane da ka ce ba zai taɓa yiwa a ga wannan kaɗan adam ba kuma ba za ka ce dole sai ya faru ba to amma shi manzo Allah a cikin arabul bashariya ko anan da yake nuna umurul bashariya ba a dingina masa irin waɗannan tunda Allah korewa ba yayi ma an tafi masu rabbika bi majnun da suka ce wai kunna innahu da majnun ko suka ce sha'irun majnun Allah kore masa ya kai sun fa ba ba ka bi bane ni'imar da ubangiji da muka tamanni an yudafa ilai ko abinda baya wato abinda yake inganta daga al'amura na bashariya yake inganta an yudafa alaka shi ko a jingina shi ilai zuwa ga manzon Allah وهذا الاسم ما ليس سو كاغا wannan ismi na uku akarabaka Allah ya kai alaramma eh akarabaka Allah ta'ala yana jan hankalinka Allah ya karrama ka wannan ismi na uku huwa sirru likitabi shine sirru littafin ashifa eh kamar yadda manzo Allah ya ce da kulli shay'in qalbun wa qalbu ba'aliyati wannan bai yana da zuciya ba zuciyar alkurani ita surar yasin to shi ma wannan littafin wannan shi ne kwanduwar littafin shi ne sirrin littafin shi yasa ya jan hankali a ciki wa dubaku tabbata hadhihi al-abwa kuma shi ne kwanduwar amfanin waɗannan babobi gaba ɗaya da zai kawo ka gane ai wa ma qablahu babobin da suka gabace shi guda biyu tun da na uku ne yanzu muke magana a kisimin da suka gabace shi guda biyu kalkawa idi kamar ka'idoji ne ga wannan ismi na uku wata bihira da shimfiɗa da za su yi bayani game da wannan alkismu sadisi wadda la'ili kamar dalilai ne alama nuri zuwa bisa abin da muke gangaro da shi ma'ana abin da muke kawo shi fiye a cikin littafin minan nukati na fa'idoji albayyana su mabayyana wa huwa al-hakim wannan ismi na uku shine mai yake hukunci alama ba da wa abu da ismin da zai biyo bayan sa na hukun na karshe ba ismi hudu bane to wannan na uku shine kamar shimfiɗa da ka'ida na ismi ismai biyu da suka gabata kuma shine zai zama mai yin bayani mai yanke hukunci a bisa ismi na hudu da zai biyo bayan wal munjizu shine mai zartarwa min garabi hada ta'alif daga buƙatar wallafa wannan littafi ko wal munjiz wa'ada wa'ada shine mafuli na munjiz wannan ismi na uku shine al munjiz wa'ada mai zartar da alƙawarin da littafin yake dauke da shi min garabi hada ta'alif na buƙatar yin wannan littafi wa inda ta'asili mawa'idatihi ko limau'idatihi lukokin tana bambanta limau'idatihi ko wa inda taqasi yayin kaiwa matuƙa ka gane ai al'aqsa mafi nisa kaiwa matuƙa limau'idatihi ga ma'alƙawartansa wa tafassi da yin bincike an uhudatihi game da alƙawarinsa to ya shiraku ta durul aduwin la'ini kirji yana nufin zuciya kirjin abokin gabar musulunci alla'ini wanda yake la'ananne ya shiraku yana kyalkyala in har yana neman gaskiya ai ya bi shi ne ya shiraku wa yushriku qalbul mu'min bil yaqin shi wannan kismi na uku yushriku yana haskaka an kashe yushriku shi kansa yana haskaka yushriku kuma yana haskaka wani ka gane ai qalbul mu'mini zuciyar mu'mini yushriku yana kyalkyala yana kyalkyali ko haske bil yaqini da sakankancewa na yaqini wa tablau anwaruhu haskake haskaken wannan kismi na uku tana walƙawa ko tana haskaka jawamiha sasannin sadrihi kirjinsa wa ya faduru al'aƙilu al'aƙilu mutum mai hankali ko ya faduru yana samun ikon ya faduru yana girmama annabiya annabi sallallahu alaihi wasallama haƙa ƙadiri haƙiƙanin girmama shi wa ya taharar kalamu zance yana wa ya taron kalabu fihi fi babai zance yana zama abin tacewa fihi a cikin wannan izini na uku fi babai a cikin babi biyu na farkon wannan izini na uku albabul awwal babi na farko a cikin wannan izini na uku fi ma yaktasu bil umuri diniya cikin yana bayani cikin abubuwan da yake kemantuwa da al'amura na addini wa yusabbatu bihil qawlu yusabbatu ko yusabbatu duka fata ajin ana tabbatar da alƙawlu magana bihi ga wannan wa ya tasabbatu to akwai ta ungo to shi ke da ya fi daidai wa ya tasabbatu bihil qawlu alƙawlu magana fil isma cikin kiyayuwar mazan Allah gabanin sabo ya tasabbatu yana tabbata bihi da wannan babi na farkon. Wa fi a cikin wannan babi na farko, sittata ashara fasala akwai fasula goma sha shida. Albabu sani babi na biyu a cikin ismi na uku, fi a hawalihi duniyawiya, cikin halayen rayuwar mazan Allah na duniya. Wa ma ruhu da abin da abkowansa yake halatta alaihi gare shi. abinda aukowarsa ko bayyanarsa gare shi yake halatta min al'agrabi na min al'arabin bashariya na gujire-gujire na mutuntaka wa ma fihi tis'atu fusul a cikin wannan babi na biyu akwai fasula guda tara sannan sai kismi na ƙarshe na hudu alkismul rabi'u shi kuma kismi na ƙarshe na hudu yana bayani fi tasarrufi wujuhin ahkami cikin jujjuya fuskokin hukunce-hukunce alamanta na ƙasa ga duk wanda ya tauye wani matsayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama au sabbahu ko yayi sakin harce ga jarabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa yin qasimul kalamu fi fi babaini zance a cikin wannan kismi na hudu yana rabuwa ne a cikin babi babi guda biyu الباب الأول باب نفرقه في بيان ما هو في حقه cikin abin da yake a cikin haƙƙin manzon Allah ka sabbin kamar sakin harshe ne a haƙƙin wani zai iya zama yabo zai iya zama halal amma in a janabin manzon Allah ne haƙƙin manzon Allah kafa irin wannan to zai iya zama sakin harshe wa naqasun kuma zai zama tawaya ga janabin manzan Allah min ta'aridin shine jirwaye ne kamar wanka ka gane ai wala zuna alaikum fi ma arabtu bi likibatin nisa'i yawwa akwai abin da in wani ka gayawa ba komai amma in ka gaya wa manzan Allah wannan ka nuna jirwaye mai kamar wanka to zai iya kai ka ga kafirci ko jirwaye mai kamar wanka ba a so kai a janabin manzan Allah au nafsin ko kuma bayyana zance kalala shi ne ma'anar nafsi wafi a cikin wannan babi na farko daga cikin kismi na hudu a sharatu fusuli akwai fasulla guda goma albabu sani babi na biyu a cikin kismi na hudu fi hukumin sha ni'ihi cikin hukuncin mutumin da yake aibin manzon Allah inda shani aka huwa al'abtar daga ashainu da ya zami muni ko tabo duk ana gaya masa ashainu to mutumin da yake faɗan wani abu da munanawa ga jarabin manzo Allah sallallahu sallama wa mu'zi da bai cutar da shi ta bangaren magana ko kuma a aikace wa man wa muntakisihi da bai tauye masa wani daraja da matsayin da Allah ya yi masa wa ukubati da kuma ukuba ga wanda ya yi irin wannan aika-aika wa zikir istita batihi da ambatan hanyar da zai nemi tuba har a karɓi tuban nasa ko kuma wanda in shi ya yi ba za a karɓi tubansa ba duka zai gaya mana a cikin wannan babi wa salati alai da hukuncin yin sallah ga wanda ya tauye wani haƙƙi na janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya mutu za a masa sallah ko ba za a masa ba wa wari fatihi wa wirasati da kuma gadarsa ƴaƴansa musulmi za su gaje shi ko ba za su gaje shi ba waɗanda suke kafirai a ƴaƴan za su gaje shi kuma ko ba za su gaje shi ba duka babu wasi a cikin wannan babi na biyu ashiratu fusuli akwai fasula guda goma wa katamnahu ko mun cika wannan littafi ko wannan ismi na hudu bi babin salisin da wani babi na uku duk da cewa a can ya ce maka babi biyu ne ko eh wa yatarul kalamu fi fi babaini ya kawo albabul awwal ya kawo albabul thani ko to amma kuma anan yace maka zance yana cika mun cika shi ni masa katama bi babin salisu da wani babi na uku da alimawu mun sanya wannan babi na ukun ta kamilatan kamar cikawa ne ko kammalawa ne hazin matsala ga wannan matsalar da ta gabace shi wa wusulatan kuma ta zama mai sadarwa lilbabai ni ga babi nan guda biyu allabe ni kabulan wanda suka gabace shi fi hukunci cikin hukuncin man sabballa ta'ala inda can ana magana da zagin manzon Allah ne kaga bayanin wanda ya zagi Allah ai baya cikin wancan abin da ake magana a kai to amma bai kamata a wuce ba tare da an yi bayanin hukunci shi kuma wanda ya saki harshen ka da zagin ubangiji ya yake ko to sai ya kawo babi na uku da zai ɗauki wannan ma'anar na hukuncin wanda ya kashe harshe ga janabin alhaku tabaraka wa ta'ala wa rusuluhu ko kuma a janabin manzannin Allah ya saki harshe ya faɗi bakar magana wa mala'ikata ko kuma ya saki harshe ga mala'ikun Allah wa kutubahu da littattafan Allah wa alan nabi da kuma iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ahli baitin nabi wa sahabahu ko ya saki harshe ga sahabban manzon Allah waqtu siral kalamu amma an taƙaice zance fiye a cikinsa fi kan fasu kula a cikin fasulla guda biyar wai wanda a taƙaice a to duk fasalin da ya wala ga adadi ai babu ƙasa da babu ƙasa da shida ko yawa daga shida sai bakwai sai tara sai goma sai sha biyu sai ashirin da bakwai sai talatin yawa ko akwai akwai mai biyar to shi kenan shi ne dai mafi kankanta to ya an taƙaice zance a cikinsa shi kan mutu kusurin cikin fakulla guda biyar wa bi tamamiha yanta jizul kitab ina fata an gani da cikar wannan fakulla guda biyar alkitabu littafi yanta jizu yake tabbata wa watattinmu ne gaban al'akasamu al'akasamu arba'atin nan dattinmu take cika wani abuwa da babi babi da muka lissafa ita ma da shi take cika wa yahu fi gurratil imani lum'atun munira lum'a wani bakire ai muka lum'a a jikin wanda yake alwala bai wanta gurin ko yawwa wani bakire munira mai haske ya ruhu yana walƙawa fi gurrafin imani a cikin tsofanin imani. Gurra shi ma dai yana nuni ne ga haske. Yuda auna ummata yau baki yanku gurran muhajjali. Shi ma dai da lum'a ɗin, da munira, da yaluhu, da gurra duk luka ne na haske. Dan shi lum'a shi kansa, ai daga sunan walƙiya ne, lam'atul barki. ko? Idan mutum ya yi alwala wani gube wanku ba sai ga kurin ya yi farifat saboda bai samu ruwa ba. Ishe za aka kira shi lum'a. To, lum'atun munira wani bakire mai haske ya ruhu yana walƙawa fi gurrafin imani a cikin sofanin imani. Wa fi tajin tara jimi. ko a cikin kamban nan na tarjama akwai turratun wani daimon kadiratun mai daraja aka ce abu kadir ana nufin mai daraja tuzihu da take gusar da kulla lamsu dukkan wani likitarwa ina fata an gane duk wani rikici na rikicewar al'amura na kasa tantancewa al'amura to tana gusar da irin wannan allamsu rikicewa ina fata an gane wa tubihu kulla takamilin wa hadisin kuma tana bayyana dukkan wani abun da aka kudindine wa hadisin da abun da yake a koye ka gane ai wa tashfi tana warkar da sudura qaumin mu'minin zukatan mutanen da suke mu'minai wa tasda'u bil haqqi tana tsage gaskiya wa turidu tana bujurowa tana bijilarwa ajin jahili daga barin jahilai masu wauta wa billahi ta'ala la ilaha siwahu asta'in ai wa asta'in ina neman taimako billahi ta'ala a wajen Allah ta'ala la ilaha siwahu da ba wani abu bauta bisa cancanta siwahu sai shi wannan shine mukaddima ya bayanin lokaci to alhamdulillah eh eh kan dai attaju kirawun hular sarauta ta zinari shi ne attarajin attarajin kuma daga tarjama ne jami'a na attarjama akwai tambaya? eh ai lokaci ya shiga sai gobe mu tashi alkitumul awwal kuma Allah ya kai muna daɗa sanarwa dai gobe juma'a insha Allah na mu ne tafsirin dare shi ba asabar kuma za mu yi katama gaba ɗaya insha Allah to ya tabai take وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
idan mutum ya ce abin da ya danganci annabi ya fi duniya da abin da yake cikin ta da zai taɓa shari'a sai kuskure da abin da ya shafi annabi eh duniya da abin da yake eh to ai an lahira da abu da ke cikin ta babu kamar manzon Allah da haka wannan maganar yayi hakuri duka a gaba muke karantawa shi dai ya dinga zuwa kuma ya zuwa Allah ya raya shi zuwa gudi da shekarun masu zuwa Allah ya raya mu karanta littafin mu ji shi da kyau yau kada ya garaje yayi hakuri ya saurari littafin a shifa abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya gano da mu marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ya ba ku lafiya masu lafiya Allah ya tsara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah ya bada su gidajen su lafiya Allah ka karɓi azumin mu da sallolin mu da ibadun mu da duk ayyukan mu da muke gudanarwa a cikin wannan wata masu taimaka mana Allah ka taimaka musu waɗanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da jikinsu da aljihunsu Allah ka taimaka musu سواء من ضمن حيث الذي المريض الله كفاك على خيري الله كجامك بكاتوسنا على خيري الله كتك أي إيا يوم دكا كذوم دسولكم دعوهم دمقوتهم دسك رجعيم وذن لذكي رعيد تام تابو الله كفاك بسكاد إيمان وسباد صدقة الله كجامك بكاتوسنا على خيري الله biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a fatiha da salatul fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدانه العظيم اللهم إن عداياك وجودية وخدايانا عدمية فلا تقطع عنا الوجودية بسبب العدمية يا عظيم الإقبال وقد قلت ادعوني أستجب لكم وأنت تعلم سرنا وجهرنا ولا تخفى عليك خفية اللهم أعد كل منا سؤله في الدنيا والآخرة وآمنه في تقلبات الأحوال اللهم حقق رجاءنا وأجب دعاءنا يا دائم المعروف يا قريب الإحسان يا واسع العشية يا متفضلا بالإيجاد والإمداد والإيمان قبل السؤال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله لا بأس ما شاء الله الحمد لله